الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba da daidai da ashirin da daren ashirin da uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi kasar na saba'in da ɗaya daga tsibirin ya karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu muslim abu hajjaji allah ɗaukakin sarki ba farta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman mun shiga babu bayani annahu la yadkhulu aljannata illa almu'minuna wa anna mahabbata almu'minina min aliman wa anna ifsha as-salam sababun li husuliha babin da ke bayani akan cewa ba waɗanda za su shiga aljanna sai waɗanda suka yarda da Allah kuma bayani akan cewa ƙaunar mu'uminai na daga cikin imani da kuma bayyana cewa ya sallama na daga cikin hanyoyin da ke samar da ƙauna tsakanin mu'minai hadisin da muka karanta a cikin wannan babu shi muke kai shi lokaci ya ƙure don haka zan sake karanta hadisin mu koma mu ci gaba da tattauna sharhi akan shi malam yace haddathana abubakar bin abi shayba حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la tadkhuluna aljannata hatta tu'min ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zama masu imani ba kuma sai kun kaunaci junanku awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba na nuna muku abin da in kuka aikata shi za ku ƙaunaci junanku ba afshus salama bai da ku yada sallama a tsakaninku mata ba kuka yada sallama za ku ƙaunaci junanku saboda waɗanda suke ɗan bincike dangane da harshen larabci akwai wasu iskalat wasu matsaloli da suka ɗan taɓa tasowa game da wannan hadisi dangane da aikin yadda ginin fi'ilin shi ya kasance a inda yake cewa تدخلون الجنة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا نفت أكبر الإمام القرطبي أبو العباس يكي وكذا صحت الرواية هنا أولا تؤمنوا بإسقاط النون والصواب إثباتها كما وقع في بعض النسخ wannan wurin da ka ya ce wala tu'minu an samu wata fuska ta sahihu muslim ta ce wala tu'minuna to sai imam al-qurtubi qurtubi malamin tafsiri malamin malamin ay qurtubi malamin hadisi malamin qurtubi malamin tafsiri sai yake cewa wannan wurin da aka ce ainihin wala tu'minu dinnan yace ko da yake haka riwayar ta inganta babu nono wato wala tu'minuna yake tunanin da ya kamata ya kasance sai ce abin da ya fi dacewa kenan kamar yadda an samu a wasu duk na sahihu muslim wala tu'minuna sai ce li anna la nafiyun la nahi saboda la din nafiya ce ba nafiya ba falazi da isfatu ha dangane dan haka dole ne a tabbatar da ita kun ji magana da ya faɗi wa qala an-nawawi rahimahullah nawawi ko sai ce haka ba huwa fi jami'il usul war riwayat a dukkanin kwafi da riwayoyin sahihu muslim fa aka samu wala tu'minu bi hanfin nuni min akhirih ba tare da an tabbatar da nunin ba sai ce wa hiya lugatun ma'rufatun sahiha muga ce sananniya kuma ingantacciya قال الجابر عفى الله تعالى عنه قال قول القرطبي والصواب إثباتها ليس كما ينبغي ومعلم محمد علي آدم بيوانا شرح نصحيه مسلم البحر المحيط السجاد سكتتو كابتنا maganar da Qurtubi yayi cewa ko da riwaya ta tabbata riwaya ta tabbata da cewa wala tu'minu din amma kuma ya fi dacewa a tabbatar da nunin din a ce wala tu'minu na tunda an samu wasu bugu na sahihu muslim amma nawawi sai ya ce a daidai ne shi ma wala tu'minu din kamar yadda wala tu'minu na din daidai ne shine malam Muhammad Ali Adam ya ce to tun da kuwa magana da Nawawi ya faɗi cewa a iya tabbatar da sunan kamar yadda a iya share ta kaga kenan magana da Qurtubi yayi bata dace ba li'annahu ila sahhat riwaya bil hazfi domin ya zama riwaya ta tabbata da cewa wala tu'minu in ba tare da nunin ba wa wujibat al arabiyya lahu wajibun kuma ya zama wannan yana da wata fuska a harshen larabci fala wajha litakhti'a babu wani dalili da za a ce kuskure ne riwayar da ke tabbatar da cewa wala tu'min kuma qala an-nawawi huwa al-haq maganar da nawawi ya faɗi ita ce daidai wa qad asbaqa al-muhaqqiqun min an-nuha daga cikin ƙwararru na malaman nahawu sun tabbatar da jawazu hasfin nuni jawazu hasfin nunin raf'i ila nasibin wa jazim ala qillah ma'ana ba a samu wani abu da zai jawo hazafi ba ba a samu wani abu da zai jawo ainihin nasba ba suka ce a iya share ainihin wato wannan irin nonon shi ne sai kawo magana al'imamu ibn malik a cikin ainihin wato alkafiyatu shafi a takaicen tattautawa na tsaya na tattauna wannan ne domin mai yiwuwa akwai waɗanda za su iya karantawa su ta cewa ya za a yi a ce riwayar ta zo da haka saboda da farko ya zo da la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu to kuma kaka ce sai a ce wa la tu'minu a za a iya cewa wa la tu'minuna din kuma za a iya cewa wa la tu'minu na fata an gane tare da cewa la din annafiya ce ba annahiya ba amma lahu wajhun fil arabiyya Allah madaukakin sarki ya ce maka mun tattauna dama matsaloli game da wannan hadisi muka ji cewa shi wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da muslim ne kaɗai ya rawaito bukhari dan uwan shi bai rawaito ba amma daga cikin wasu malamai da suka rawaito akwai al-imamu abu dauda da turmizi da ibn majah da abu shaiba da imamu ahmad al-imamu bukhari ma ya rawaito wannan hadisi amma a cikin littafin al-adab al-mufrad kamar yadda ibn hibban da abu awana da abu nu'aymin dukkaninsu sun rawaito الإمام ابن مندى ما يروي لنا حديثي حكى الإمام البغوي أتكين شرح السنة na daga cikin fa'idodin wannan hadisi mun fara tattaunawa cewa wannan hadisi ya nuna cewa ma damar kai ba musulmi ba ne to ba za ka shiga aljanna wannan ita ce aƙida ɗaya babu wani saɓani a kai duk wanda yake ba musulmi ba ne ba zai shiga aljanna ma damar ya mutu akan wannan aƙida ta kafirci ba zai shiga aljanna ba na daga ciki kuma har waye wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai ne muminai su kaunaci junansu to alama ce ta kammaluwar imani kuma alama ce ɗaya daga cikin rassa na imani sannan har wa yau a cikin wata riwaya wadda za mu zo mu karanta ta nan gaba kaɗan insha Allah a tun annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa sallam sai da yake wanda bi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi mun ji cewa malam ya ce yanzu wannan ya tabbatar mana da kenan Allah yana da hannu tunda annabi yana cewa ina rantsuwa da Allah wanda raina ike a hannun shi to Allah yana da hannu mun yadda Allah yana da hannu ba za mu ce Allah bai da hannu ba ba kuma za mu yi ta'awulin hannu da cewa ƙarfi ba ko iko a'a sai mu ce hannu to amma yaya hannun yake ba za mu kwatanta ba domin Allah bai kwatanta mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwatanta mana ba aqida ta ahlus sunna as-salafiyuna dangane da siffanta Allah da wasu siffofi tana tsakanin tsakiyar munanan aqidoji ne tsakanin waɗanda suka zaƙe da waɗanda suka gaza dama haka aqidar mu take tun farkon mu har zuwa yau aqidar mu ba ta zaƙewa aqidar mu kuma ba ta gazawa kenan waɗanda suka zaƙe daga cikin maganganu dangane da siffanta Allah madaukakin sarki akwai wanda suka zaƙe wajen yadda haka ce Allah na da hannu sai su ce na'am Allah na da hannu da ku yadin ka yadi sai ce Allah na da hannu kamar hannuna shi ne magana ya kwatanta wannan kafirci ne domin ya siffanta Allah da na ƙasa mu halittu na ƙasashe ne cewa Allah kamar wane ike to wannan aikin kafirci haka kuma cewa Allah ba shi da hannu a wannan kafirci ne domin inkarin nasoshi ne to bid'a mummuna kuma wadda malamai ba su kafirta mai ita kai tsaye ba shine wanda zai ce ya yarda a ce hannu amma ma'anar karfi to waɗannan su ake kira mu'awwila ko jahamiya amma in ka karanta littafin kitabut tauhid na al-imam ibnu man na al-imam ibnu khuzaimah za ku ga ibnu huzaima yana da masu irin wannan tunanin ma amma mafi yawancin malamai ba sa fitowa karar su kafirtar da su sai dai su bid'antar da su to irin wannan aqida ita ce sa'ida a wannan kasar tamu Najeriya saboda littafan da aka yi ta karantar da mutane tsawon lokaci ibaatu jinna jawharatu tauhid na Ibrahim al-Laqqani da makamantan waɗannan tafai har aka zo daga baya-baya wasu islamiyoyi na 'yan ahalus sunna saboda rashin sanin tauhidin ahalus sunna suka zo suna karanta da littafin hayatul islam karantar da littafin hayatul islam musamman ga yara haramun ne domin tauhidi ne ba na musulmi ba ne a cikin shi tauhidi ne na batattun mutane waɗanda ikon Allah ƙasashen da suka rubuto waɗannan littattafai sun daina karantar da waɗannan tafai su kansu sun yi watsi da su su ne irin ƙasashen libya ƙasashen tunisia da makamantansu su kansu sun yi watsi da waɗannan tafai sun dubi littattafai ne waɗanda ke bayani dangane da tauhidi suna ɗibowa daga cikin ainihin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka gaskiya lamari dangane da mas'ala ta tauhidi musamman bangaren da ya shafi sifatul bari the attributes of Allah sifatullah siffofin Allah maɗaukakin sarki ko a rufe take sai in kana da shi nassin kuma da yazo karka ƙara shi karka rage shi karka ta'awili shi idan Allah ya ce yana da hannu yadullahi fawqa aydihim sai ka fassara hannun Allah yana sama da hannunsu yaya hannun Allah yake sai ka ce baka sani ba to tunda baka sani baka yi musu sai a ce a'a ai ba duk abin da baka sani ba ne kuma za ka yi musu ai ya zama jahilci ke dan baka sani ba sai ka yi musu a'a sai kai ka ce baka sanya hannun Allah yake ba saboda bai kwatanta ba to ka ce hannun ya zama karfi mana sai a ce a'a ai kuma in aka fassara shi da karfi an zalunci kalmar saboda inda Allah karfi yake nufi ya faɗi me ya hana shi ya faɗi karfi din sai tafi mai faɗan ya ce to ai ni ina jin nauyin in ce Allah na da hannu ne domin hannu ɗaya ne daga cikin siffofin Allah sai ya ce to ai abin da ka gudata shi ka faɗawa yadda Allah kake tsoron ka danganta shi da hannu saboda bayi na da hannu ƙarfi da kake yana da ƙarfi bayi ba su da ƙarfi bayi suna da ƙarfi don haka lokacin da kake ƙoƙarin kaucewa daga can kuma ka faɗawa asalin abin da kake ƙoƙarin kaucewa wannan tauhidi yana daga cikin tauhidin da kashi casa'in da tara na malaman Najeriya gaskiya ba san shi ba ku je ku ce ni na faɗi wannan kalmar ba su san shi ba sai in ta yi karatu a hannun malaman ahlus sunna waɗanda suka karatu karatu na gaske dan ba haka ba hatta waɗanda ke da'awa da iddi'a'in su ahlus sunna ne ba su kware game da wannan tauhidin ba saboda na ɗaya sai ka je ka koya a hannun waɗanda suka sani na biyu akwai littattafai da suka rubuta waɗanda waɗannan littattafan idan ba sun karantar da kai ba ƙarfin larabcinka ko phd kake da shi baka isa ka karanta ka fahimce su ba waɗannan littattafai suna nan burjik rubutattu waɗanda malamai suka rubuta akwai ɗaya daga cikin waɗannan littattafai ina nan ina karantar da shi ina sharhin shi a makarantar nan wanda na sha alwashin zan mai daga kasar ɗari biyu zuwa ɗari biyar insha Allah shi da littafin al-fatwal hamawiyatul kubra da akwai littafin ainihin al-aqida al-wasatiyya da akwai littafin al-aqidatu tadmuriyya waɗannan na ɗaya daga cikin kona daga cikin kaɗan na littattafan da aka rubuta a wannan fage don haka shawarar da muke baiwa matasa aqidar salaf ta riga ta zama ita ce aƙidar da duniya ta ginu a kai ɗarurukan shekaru ta sake yin ƙarfi a waɗannan zamanna ma damar kana sha'awar a tafi da kai a cikin wannan tafiyar to kai kokari kafin lokacin da za a fara ce maka akar maka Allah ka karanto a cikin ta ba ka ba za ka samu matsala yana daga cikin ta'asirin aqidar alhamdulillah yau kwana uku hira ake da wasu manyan mutane da aka dubo su a matsayin malamai da alƙalai a gidan rediyo sai wani ya faɗi wani hadisi sai wani yaro sai bugo mishi waya sai ce a ba haka hadisin yake ba ba wane ne ba wane ne ba wuri kaza ba kuma wuri kaza ne kace alhamdulillah ta fara shiga saboda haka tafiyar ta taso ba ta daina tunanin tafiya ce da za a yi ta wargaje ba irin duk wata tafiya ba ce da kaji ana yin ta a Najeriya don tafiyar salafiyanci ba tafiya ce ta siyasa ba ba movement ne ba kungiya ba ce tafiya ce ta ilimi so ma damar ba kai ilimin ba ba zai yi a tafiyar da kai ba shine yanzu a cikin abu akwai wasu sa'o'inka su ake cewa doktora na profesa wani ba ka isa kai ka shiga a ce maka wannan abu babban abin da suka yi ba kai ba amma da kamfen ne na siyasa wani zai iya shekara talatin yana hawa biro yana surutu yau yau da la'asar in ka hau biro kai surutu wanda ya fi nashi shi kenan sai a koma kansa amma karatu wallahi ƙarya ne sai ka yi ko karatu da ya hauke ka in ka san abin da bahaushe ke kira alwutsu alwutsu shine uban karatu a hausa ana tun motsin da yawai harufa ne ke zubowa saboda karatu ko kuma alhuda huda wanda alhuda huda shi kuma bahaushe ya ce duk inda ya sauka sai ya sauke qur'ani kafin ya tashi nace bahaushe ya ce to yawwa yawwa ba ce hadisi ya ce ba bahaushe ya ce alhuda huda duk inda ya sauka kafin ya tashi sai ya sauke qur'ani sannan bahaushe kuma ya ce alwutsu shi kuma alwutsu kwaro ne wai yana tafiya huruful hijaiya ne ke tsira saboda tsaba karatu to ko wannan ne ya haife ka wallahi wallahi in baka ba ba za ka iya ba saboda hadisi ya tabbata cikin musnadul imam ahmad da sunan ad-darqutni annabi ya ce innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya wal hulmu bittahallum dauriya da hakuri sai an koya ba za ka iya zama mai dauriya ba ba za ka iya zama mai hakuri ba shi ma sai ka kogo a kai haka ilimi ma sai ka kogo a kai don haka kullum ina faɗa mana maganar nan ka yi ƙoƙari ka koyi karatu kafin su fara ce maka akara makalla in suka fara ce maka akara makalla lokacin girman kai zai hauka cewa ba za ka iya zama kowa ya koya maka karatu ba shi da sayyidina umar ya ce ta'allamu qabla an tasudu ku koyi karatu kafin ku zama shugabanni dan daga ran da ka zama shugaba ba za ka iya karatu ba saboda rigingimu sun maka yawa kuma girma kai ya haukan ka kamar da gelon ya hauka Allah madaukakin sarki ya kiyaye sa'annan sai kuma malam yake cewa wa minha kama wa minha intifa'u kamalil iman amma laysa lahu mahabbatun li ikhwanihi almu'minin wannan hadisi yana nuna wanda duk baya kauna yan uwan shi musulmi to an cire an kore cikar imani wato hadisin ko da yake cewa la tu'minu la tu'minu ba cewa yake ka zama kafiri ba aljanna dai ba za ka shige ta ba sai kana da imani to sannan magana kaunar juna kuma samun kaunar juna cikar imani ne rashin kaunar juna na ƙasa ce ta imani don wani reshe ne daga cikin rassan imanin ka babu tun da kaunar reshe ne ɗaya daga cikin rassa in ba ta ba a cewa bishiyar ta fito gaba ɗaya sai dai a ce ta yi rauki sannan wa min a isbatu dukhulil janna lil mu'minina lil mu'min alladhi haqqaqa imanahu bil mahabba li ikhwanihi wa tawaddud ilayhim bima yudkhilu as-surura alayhim ka salam ma'a al-intizami bi sa'ir sha'air al-islam yace wannan hadisi yana nuna tabbatar da shifa aljanna ga mu'mini wanda imanin ya tabbata ta hanyar kaunar ɗan uwan shi da kuma nuna musu soyayya hanyar shigar musu da farin ciki da rayu musu damuwa ta hanyar yi musu sallah da kuma lafiyar tsoron shari'o'in musulunci domin ku kiyaye yin sallamar kaɗai ko kuma ba ka bin sauran abubuwa ƙa'idodi na musulunci to wata matsala ce wa min ha anna fihi al-hasu al-azim ala ifsha'i salah wannan hadisi a cikin shi akwai kwadaitarwa mai girma game da aikin yaɗa sallama wa batruhu lil muslimina kulluhum da kuma ainihin wato ko ina ka ga musulmi ka rinka yi musu sallama al ma'arufi wa ghairil ma'arufi waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ma damar kana ƙasar musulmi kana anguwar musulmi duk wanda ka gani musulmi ne eh to yi mishi sallama ka fi ko ka san shi ba ومنها أن السلام أول أسباب التألف wannan hadisi ya nuna mana cewa yi wa juna sallama shine sababin farko daga cikin sabubba na haduwar kai dan kuna haduwa da mutum sai kai mai sallama sai maka sallama zaka ji kauka ta shigo zaka ji rahama zaka ji tausayi amma lokacin da ka haɗu da shi ya ki maka sallama ko kai kai mai sallama ya ki amsawa ko makamantan haka to rabuwar kai ta fara tun daga nan ina fata an gano shi yasa ba abu ne mai sauki ba kin amsa wa musulmi sallama akwai ƙa'idoji da sai an yi nisa a kai tukuna ba haka siddan da ya ɗan yi maka abin da ke kake gani ka ba ba ka auna tukuna daga ka kai yadda za ka iya hukunta cewa wannan abin da ya haka ta shi kowa fita daga musulunci kowa cancanta ga amsa mai sallama wa mustafu istijlabul mawadda sannan yin sallama yana daga cikin mabudi na jawo kauna wa fi ifsha'ihi to dangane da yaɗa sallama ko tamakkun ulfatil muslimi na ba'dhum li ba'd dangane da yaɗa sallama akwai yiwuwar musulmi su haɗa kansu wa minha annahu yatadammu raf'a at-taqatu wa at-tahajur wa shahna wannan hadisi tana nuna mana hanyar da za a bi a ainihin cire duk wata yankewa daga juna da ƙauracewa juna da kuma kyamar juna wa fasadu zatul bayn da kuma yadda juna al'amari ya faru a tsakanin su allati hiya al-haliqa wadda ita ke jawo al'umma annobar da za ta kawar da su gaba da shine lokacin da kake kina nake kinka mun haɗu ba mu sallama ba to lokacin da zan ji wani bala'i zai afko maka ba zan damu ba na mutum bala'in kace ne kai yanzu saurani dan haka sai a waye gari gaba ɗaya babu saboda ne saboda tsayayya ba fata لأن سلامه لله تعالى لا يتبع في هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به فيحصل ببركته ذلك ومن سلم بكتي تشوى كتي السلام عليكم السلام سنة وانين سنة الله كتاب سنة الله كتي فئي كان عينه ميك وادريش ومنها أن في إفشاء السلام إظهار شعائر المسلمين المتميز لهم من غيرهم من أهل الملل ko kun san cewa duk duniya an ba musulmi ba babu waɗanda suke da sallama babu waɗanda suke da sallama sai musulmi ka haɗu da shi ya haɗu da kai assalamu alaikum assalamu alaikum to ba nan ba babu wasu da suke da wani addini wanda ainihin wato suke da wata kalma da tsin sun haɗu suke faɗa wa juna har ta zama sananne a tsakaninsu babu su duk wanda ba ga suna wani abu kame kame ne amma kun ga yahudawa saboda asalin addinin su addini ne daga annabawa akwai sallama fa wadda na cikin sarkin najeriya har sun fara kwaikwayowa saboda zuwa jerusalem da suke za ka ji suna cewa shala shala haka ka rinka sauraron sabbin addinin kirista in kuka ji cewa yanzu suna rufewa da haka saboda mai sun je jerusalem sun ji yahudawa a jerusalem suna ainihin irin waɗannan shalam sai ka ya ce shalam haka yahudawa shalam ba wai salam na wannan a cikin english language phonetics and phonology shi suke kira lacanalization ma'ana wasu kalmomi ne a cikin turanci ko a cikin larabci afwan idan suka dawo cikin turanci sai su juya misali yusuf yusuf in ya koma cikin turanci sai zama sai zama john kaga yu ya koma ce yunusa sai zama jona an gane yesu yesu sai zama jesus ina fata an gane don asalin yesu larabci ne yusa yusa shi ne yesu hauce sai ce yesu yusa yusa'u ba yusha'u ba kuma yusa'u yusa sai ce yesu shine Jesus ina fata an gane Yaqub Jacob Jacob kaga duk inda ya take kuma ta zama J to sai ka dawo ka duba salam ita ce sai su mai da ita shalom haka yi dubawa take shalom sai ce shalom to ba za ka tambaye shi mece ce asalin wannan kalmar daga larabci ne saboda akwai alaka mai karfi tsakanin asalin harshen yahudanci da harshen larabci akwai wurare da yawa da suke akwai makamantan wannan a taƙaice abin da nake so in nuna sallama tana daga cikin ɗabi'a ta musulunci musulmi ne kawai ake samun su da ita wa min ha anna fi ifsha'ihi riyabatan nafs sannan kuma ya sallama tarbiyyar kanka kama tarbiyyar kanka ne wa luzuma tawaba da kuma lazimta ainihin wato tawali'u wa izama hurumatul muslimina da kuma girmama darajojin musulmi وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن يسار رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان صحابي عمار يتي أبو بوا أكدوان ديك دسو واحد إيماني al'insafu min nafsika kamar kana da adalci da kanka kai da kanka kana da adalci kuna tafiya ne sai kai wa mutum barna kai da kanka sai ka tsaya ka ce malam ya hakuri da Allah kai hakuri ba yau ka ce malam da Allah baka ga ne kai ne da laifi amma ka haushi da faɗa dan a waye gari an raba laifin ko kuma shi ya zo yana baka hakuri a idan kai kana da adalci in an zo abu ka ce a ku bari gaskiya ni ne ba ni da gaskiya to wannan dalili ne na cewa kana da siffa ta imani sannan wa bazil salam lil alam da kuma yin sallama ga kowa sannan wal infaq min al iqtar a halin talauci da ka samu kanka ku to ka rinka dawowa kan cewa ji yadda ba to waɗannan abubuwan amma dan yasir ya ce wanda ya hada su ta ainihin hada imani abin da muke so mu cire a ciki shine yaɗa sallama ga dukkanin al'umma baki ɗaya an fahimta jama'a akwai wata doka a cikin alkur'ani da Allah yake cewa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan tattaquna aradan hayatid dunya yawwa sahabbai ne wani ya faɗi musu sallama sai suka ce ƙarya ne wannan ba musulmi bane suka bubbuge shi suka kwashe kayan shi suka zo suka ce jihadi Allah ya ce a'a ya yi muku sallama sai kuka ce san ba musulmi ba ne ya faɗi ne kawai don ya sha a halin ko musulmi ne sau da aka zama babu zargi mutum ya maka sallama ka ce ƙarya ne ba musulmi ba ne a'a ko da jiya ka san shi kafin yau ya maka sallama ka ansa don ta iya yiwuwa ya musulunta tsakanin wannan tazarar wa haddathani zuhair bin harb anba'ana jarir عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم muslim yace zuhairu dan harb ya karantar da wani hadisin yace shi ko malamin shi jariru dan hazim ya karantar da shi wato jariru dan abdul hamid ya karantar da shi daga al-a'mash al-imam al-a'mash ya ruwaito irin wannan hadisin bi hadha isnad da wannan isnad قال أتكن تاسر وارثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك الله والذي نفسي بيده na rantse da Allah da raina ita a hannun shi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kaga wannan ita ce riwaya da malam yake ishara kafin annabi ya fara faɗin ta sai da yace na rantse da Allah wanda raina ita a hannun shi kusamu zati bi zati kenan Allah yana rantsuwa da kanshi amma sai ɗauki wata siffa daga cikin siffofin shi Allah yana da zati Allah yana da siffa Allah yana da sura waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin abubuwan da za ka ɗauka a matsayin misalin da na faɗi a bazu in ba kai karatun aqidar salaf ba za ka iya bambance menene zati mecece siffa sannan kuma menene ainihin sura Allah madaukakin sarki yana da zati wato Allah yana da jiki amma in aka ce jiki kar ka ɗauka jiki irin na halitta to Allah madaukakin sarki yana da sura ma'ana sura kamar yadda za a ce ɗan adam yana da fuska yana da ido to Allah ma yana da fuska Allah yana da ido Allah yana da hannu Allah yana da yatsu amma ba irin na halitta ba sura kenan to sannan kuma Allah madaukakin sarki yana da siffa a cikin waɗannan surorin nashi ko kun fahimta to in kun fahimci waɗannan abubuwa ne waɗanda yake dukkan su ana siffanta su da halittu to suna ne yayi ɗaya amma ma'anar da ke cikin su ba ta ɗaya ba misali ɗauki agogo ka ɗaura a hannunka a hannunka ka ɗaura agogo idan ka dubi agogon naka shi kuma yana da wurin murɗawa da ake kiran shi hannu shi ma yanzu hannunka na ɗauke da agogonka wanda shi kuma agogon yana da hannu tambayar ita ce da hannunka da hannun agogonka sunansu ɗaya ko ba sunansu ɗaya ba to amma irinsu ɗaya aikinsu ɗaya to kaga to in ya zama tsakanin ku kanku halittu sunan yana ɗaya siffar da ma'anar da komai ya saba idan kake cikin tsakanin halittu ne da shi kuma mahalici na haka fala tuqribu lillahi al-amsal kar ka taɓa misali ka ce kaza na wani yayi iri ɗaya da na Allah ko kuma na Allah yayi iri ɗaya da tsani Allah madaukakin sarki ya ce sa'an nan sai malamin ce hada iqsamun min annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da manzon Allah yace wallazi nafsi biyadi ko malamin ce kaga rantsuwa ce anan annabi yake aqsama billahi azza wa subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya rantse da Allah allazi nafsuhu biyadihi wanda ran manzon Allah yake a hannun shi ففيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وأن النبي هنا تبتد cewa Allah yana da hannu. amma wata irin hannu suka ce hannun da ya dace da girman darajar shi wa fihi mashru'iyyatul halaf min ghairi tahlifin wannan hadisi yana nuna ya halatta a rantse ba tare da auren wanda kai ba ba tare da an ce maka wani rantse za ka iya yin rantsuwa don tabbatar da maganar da za ka faɗi da bayani izamin amri saboda girman al'amarin wa ta'kidil hasi alaihi da kuma kwadaitarwa dan ka karfafa wanda kake abin ka ce mishi wallahi ina nan zuwa babu laifi wannan rantsuwar na fata an gano Allah maraukakin sarki ya ce maka na kun ga anan malam yake cewa bi misli hadisi abi muawiya wa waqi'in ko sai ce misalin yadda ka ji hadisin abi muawiya da waqi wanne ne hadisin abi muawiya da waqi shine dai hadisin nan da ainihin mu karanta dan gonga ya ce haddathana abubakar ibn abi shayba hadisin farko sai ce haddasana abu mu'awiya wa wakiya ko kun gane to yanzu kun ga wannan hadisin gashi da ya ruwaito shi da ya ruwaito wannan kuma sai ce bi misli hadisi abi mu'awiya wa wakiya irin hadisin abi mu'awiya da wakiya to anan sai malam muhammad ali adam ya sauri wani tambihi yace tare da cewa a baya mun taɓa faɗin cewa da mislu da nahau sukan sha bamban yace to amma akwai inda muslim ya faɗe su duk ɗaya saboda a nan ya ce bin ishiru amma kuma kun kuka dubi wannan hadisi ya su da wanda fi nafsi biyadihi wancan kuma ba bai zo da ita ba amma kuma ya nuna mumasala ba sai ya ce nahau saboda haka wani lokacin in ya ce misli yana nufin nahau wani lokacin ne yakan bambance babu bayani annan nasihata annad dina an nasiha باب بيان أن الدين النصيحة باب دك بيان أكن شوا الدين المسلم في نصيحة ita kalmar nasiha jama'a gaskiya saboda Allah ba wai da Hausa ba har da larabci ba ta da ma'ana kwaya daya saboda kalma ce mai faɗi misali a larabci yanzu in naga kayi yunkuri za ka ɗaga kaya ka kafa ɗagawa in na ɗaga na ɗora maka sai a ce nasiha haka bahaushe ya ari kalmar a wajen sauƙi da arha sai ce haba kai yaro abin naka babu nasiha to wani yake fi sauƙi ko an fahimta jama'a haka wa'azi ana kiran shi nasiha haka ka kira mutum gefe guda ka faɗa mishi wata magana da za ta gyara al'amarin shi ana kiranta nasiha saboda haka hatta a larabci ita kalmar ba ta da kalma ɗaya da take fassara ta balle a hausa wadda take bata kai fadin larabci ba don haka nasiha wata kalma ce wadda ke ɗauke da alherai masu ɗimbin yawa a wajen ma'ana da kuma wajen aiki sannan tana iya fadawa kan wanda yayi da kuma wanda aka yi wa wannan hadisin zai zai bayyana mana insha Allah ta'ala amma dai abin da hadisin yake so bayyana mana shine addini ka cokan ɗin shi nasiha ce ma'ana faɗar gaskiya ne aiki da gaskiya yadda da gaskiya taimakon juna alheri duk wannan addinin musulunci قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وانا حديث الإمام محمد ابن عباد المكي مال من مسلم ذكرن تدس مسلم شيكو يتي حدثنا سفيان مال من ميسون سفيان أو أوينا يا كرن تدس قال مالم النام قلت لسهيل قلت لسهيل نتي وسهيل بن أبي صالح أكوي أبو صالح بن سمان وين هذا دام سونا عينهم سهيل في نتي إن أمرا للي دي أمر حدثنا عن القعقاع يا باب وانا حديثي وان دي ساموش دقا القعقاع عن أبيك دقا مهيفنك kaga yanzu abin da wannan yake nunawa Sufyan yana cewa wani mutum mai suna Amr ya karantar da mu wani hadisi da ya karɓo shi daga ƙaƙa shi kuwa ƙaƙa an abinka daga mahaifinka kai Suhail wato mahaifinka mai suna Abu Saleh yanzu menene Sufyan yake so ya ce Sufyan yana so ya ce tsakaninmu wajen ruwayar wannan hadisi da mahaifinka an samu mutum biyu shi ne ga amr ga kuma ka'aba sannan daga babanka kaga tsakanin mu da babanka an samu mutum biyu to sai sufyan ya ce wara zautu an yusqita anni rajulan shi ne ne fatan ina ma da ya cire min mutum guda daga ciki wato isnadin ya ƙara gajarta yanzu kama a fakaice yana so ne ya ce akwai wani hadisi da wane ya gaya mu cewa wani ya ji daga babanka kenan hadisin ta hanyar babanka ya zo mini amma tsakanin ni da babanka an samu mutum biyu ina ma da zai zama tsakanin ni da babanka a samu mutum ɗaya me yake ishara in kai ka san hadisin ka karantar da yanzu ya zama tsakanin ni da babanka mutum ɗaya ne kawai abin da yake mishi ishara kenan ko to bari ku ji shi kuwa ma abin da yake cewa qala sai yace fa qala sai shi suhal yace to ai saurara ka ji sami'tuhu min annabi sami'ahu min abi ni na ji hadisin ma daga wurin wanda shi ma baba na ji saboda haka yanzu ma duk a shallake an fahimta kana sadiqan lahu fi sham shi wannan mutum abokin baba ne a kasar sham ثم حدثنا سفيان عن سهيل to sannan ana nan sai kuma Sufyan ya karantar da wannan hadisi in ji ainihin shi Muhammad dan Abbab kenan an Suhail daga shi Suhail din an Afa ibn Yazid an Afa ibn Yazid daga Afa ibn Yazid kun ji abokin baban nashi wanda ya ji daga gare shi yanzu ku duba asalin hadisin tsakanin Sufyanu dan Uwaina da Abu Suhail akwai Amr da kuma Ka'aba an gane wannan da kyau to amma menene ya faru da ya faɗa wa suhail wannan magana sai ya ce to ai kai e yanzu ma ba wai ka ji hadisin daga ni sannan daga babana ba ni ma na ji hadisin daga inda babana ya ji to ashe ya karantar da shi to shi ne malamin imam muslim mai suna muhammad dan abbas sai ya ce daga baya sai ga malamin mu sufyan yana karantar da mu wannan hadisin daga suhail din nan cewa daga afa dan yazid kun ga isnadi ya ƙara sauka ƙasa kenan jama'a kun fahimta da kyau an tamimin dari daga tamimin dari yanzu kun ga ya zama tsakanin sufyan da shi da tamimin dari sahabin hadisi mutum biyu ne haka adadin da an bar abin a yadda yake a da zai zama mutum hudu ne tsakanin shi da su ina fatan kun gane ko kuma a karɓar an cire mutum ɗayan ya zama mutum uku to amma sai ya zama yanzu tsakanin shi da sahabin hadisin an samu mutum biyu to wannan shi ake kira ainihin wato al-isnad al-ali al-isnad al-ali isnadun ali shine gajeren isnadi wanda yake tsakaninka da wanda ya faɗi magana sai a ji kai tsaye ne ko kuma mutum ɗaya misali wane in labarin da ka faɗa da mutum ka ji shi sai ce a wurin wane shi wane daga ina a wurin wane shi wane daga ina a wurin wane to kun ga tana tana tsawo malamai sun yi nazari ne sun gano idan aka cika samun mutane a tsakanin magana da wanda ya faɗe ta da farko zuwa ga wanda ta je gare shi daga ƙarshe to takan samu gargada an fahimci wannan da kyau takan samu gargada ba don koyo ba saboda ne saboda tsawon magana da kuma waɗanda ke jinta da kuna bin rediyo sosai da na yi muku misali wani shehi ya fito ya ce kaza amma shi ma wasu ne suke faɗa mishi kaza sai su waɗanda ake faɗin magana gare su suka ce ƙarya ne kuma ya hankali da kai shi sai shi wanda ya ce shi kuma shi ne tsakanin shehin da su waɗancan yau ya fito gidan rediyo shi kuma ya ce a'a shi da shehin ya ba shi takarda shi kuma ya ba wakilin su to kaga ba masu warware matsala sai malaman hadisi yi malaman hadisi ne kawai za su iya hukunci sai a ce kai da ka ce ka ba da takardar wa ka ba wani sai a bincike su shin wani cikin ku yake ko shi ma wani ne kawai daban eh takan faru jama'a mukan haɗu da malamai a Najeriya a wurin taro sai ce sun ba wani almajiri na takarda hannu da hannu kuma da ya duba ne ya buga waya su ba sun ci karuwa ne sun ce a kunsu billahi ya buga waya fa ya ce ba shi sai na ce ƙarya ne so akwai yanayin da wani yake yin smart lie ƙarya tsare ne ƙarya supermarket ba wanda take kasa ta bakin hanya ba ku lura da wannan da kyau na taɓa ƙure ƙaryar wani irin wannan da nake fara mu yana ƙaryar shi ne albani shi ne kaza shi ne kaza wannan har sai saboda ƙarya ta kai ƙarya jama'a saboda ƙaryar ta kai ƙarya har sai ya ce a kawo mishi wasu littattafai da wasu kasusuwa daga duk da cikin Niger State a kawo mishi a inda nake karantar da mata a Kaduna da La'asa aka kwata kawo littattafan da aka kawo mana aka ce gashi malam an yi magana ɗazu da kai da safe daga dubda cewa za a kawo ta fannin sai ce saurara sai na ce waye magana sai ce wane wane wane sai na ce buga mishi sai haɗa da shi sai na ce ka yi magana da ni da safe ya ce kwarai da gaske na ce a'a ba ni bane ya ce malam kai ne sai na ce menene lambar sai faɗa min lambar yana faɗin lambar shi kenan sai muka kira sai na ce mishi sai na cinye sai na ce mishi ala gafa ta mala ga kasusuwan nan mun kawo sai ce to ku shiga ku shiga cikin masallaci da ku ba ina nan na darasi ma'ana shi ne albanin wai a shiga ku duk ƙaryar yanzu ƙaryar ba wai a gida ba akan akan gado a kuwa ta kama ake ina da wasu ku ba su fahimta ma'ana yana da'awa ne mutanen bidda da nuna da sauransu suna buga mishi waya asalin shi ba sakwace ne kuma abuja ita da zama yana ana buga mishi waya yana amsa tambayoyi yana bayanai yana bayanai da nufin shi ne ni albani na zaria ko kun fahimta to ƙaryar sai ta kai har yana ba da adireshi na inda nake zuwa don dai ya iya kare ƙaryar shi ne ran nan da allah ya tashi tona asirin shi sai ya ƙaryar cewa a kawo mishi wasu littattafai da kasusuwa a inda nake barci da nufin cewa shi ne mai aike ko kawo aike ta ce ni ban yi magana da kowa ba matsala ce mu kuma jama'a mun sha rikici da wasu suna wudatanta sun ce a ka tsaya ka natsu da kyau ka ji da wa kai magana ka gaba da gaba kai da ni ba wani ne yake tsara ka yana son ya sami girman cewa shi ne na hannun daman wani ka tsaya ka natsu da kyau sai aka sai aka kawo sako sai aka ba sai na ce a'a sai aka ce an yi magana da ni ne sai na ce ba ni ba sai ce a'a da ni ne sai na ce ya haɗa ni da wanda ya magana sai haɗa da shi sai ce ya yi magana da ni yau da safe cewa za a kawo min sako a masallaci da nake karantar da mata a Kaduna da asar sai nake ba ni ba sai ce kai ne ban ta a'a sai na ce to shikenan me ce lambar sai ya faɗa min lambar ya faɗa min lambar sai nace shi kenan da na aje sai na buga wannan lambar sai shi wancan ya ɗauka to sai na pretend sai na riya na kaddara ni ne wancan daga bidda sai na ce mishi to ga saƙo nan na aiko ga ɗan aiken nan ya zo makarantar da take sai ya ce ku ji ciki albanin almuzayyaf na ƙarya sai ya ce wai shiga cikin masallaci ka miƙa ga kuma nan na da shi ne sai muka gano shi ba sakwace ne yana zaune a yana zaune a Abuja ne to ran da na buga mishi waya na ce mishi ni ne albani ɗan wariya na ji kana ta ba ba dai shi bane kai ma ka zama albani ka ce kai ne albani amma shakhsiya ta ka ɗauke ta kana sojan gona wannan kan ba zan yarda ba don ba addinin da ya ce yarda da wannan saboda haka na ji abubuwan da kake yi amma kai ba za ka ji tsoron Allah ba a ai yana amsa mutane fatoyi ne nace ba laifi bane ta fa amsa fatoyi amma kai ne al'an ta zani ko ce a sai nace amma da mutane da fari ina kenan jihar Jigawa da mutanen garin Dubba a cikin jihar Niger suna bugo maka ga cikin ga lambar glo kana amsa musu tambayoyi game da kai ne amfani na zariya haka ne ko ba haka ba sai ce gaskiya haka ne to ai wai shi ba yana da wasa tafiya ne ya yi karatu a Malaysia shi almajirin su Musa Luku wata da su Belta sai na ce duk ba laifi bane ka zama almajirin su ka yi karatu a Malaysia amma kai ne albani na zariya sai ce a sai na ce kayi ƙarya Allah ya tsine maka albarka wani aja waya shankalin shi ya tashi sai ku gobe shi ya rubuce rubuce ma ya rubuta littafi ko a kuma da ga Allah littafin ka littafin banza mawdu'ul hadith makaryaci kai kana karya me za a da littafin kana farka kayan makaryata ne irin waɗannan suna nan har akan facebook jama'a tun da nake tun da nake ban da facebook ban da lokacin facebook amma yanzu ka je kan facebook zaka ga an sa albani ban taɓa rubuta ruwa in na ga dama don na buɗa an ga shirin da masu izini ban da facebook ban da abin facebook me zan yi da shi ban da buƙatar shi saboda ban da lokacin shi ba ta shi nake ba amma har amsa fatori har tattaunawa har menene ake da ni akan facebook da ƙarya me yasa kenan malaman hadisi da suka gabata ba za ku ga suna tona asirin mutane ba mutum da zai ɗauki sunan kai bari ga muku wani yaro ɗan Kano da ya ɗauki suna na yasa har kutan Muhammad Nasir Dikal Albani ya sa ya sa a wurin sai na ce mishi to kai da wata ƙarya zaka ji ka sa Albani Fariya sannan ka sa hoton tafi da Muhammad Nasir Dikal Albani wanda ya mutu wanne ne kai cikin biyu sai ce ba ko ɗaya wai dai kawai Jos abin ya ba sha'awa ne ya haka sai zai ce mishi inda haka ake addini addinin zai iso gare ka a ɗauko aya bible a saka a qur'an ko shi kenan a ce ai ba komai kawai wasa ne duk abin da ya shafi addini ba a wasa jama'a ba a wasa da addini su haka haka za mu haɗu da mutane a wuri sai mutum ya ce malam na ga kayan wani rubutu akan facebook wanda bai dace da kai ba bai dace sai in ce ba ni bane sai ce malam ya zaka ce ba ce ba ni bane takan yasa ne kawai kuma ba laifi ba ne ni ina fama da irin waɗannan saboda waɗanda suka riga mu sun yi fama da irin wannan yau shekara talatin da ta wuce ta kafa da alhaji usman da agogo a muciya a kofar gidan shi ka mutum kan suka layu yana yawo masallaci masallaci a nan aka datse shi ya ce abubakar dina ya ture shi ya sai da layu laya laya abubakar dina uban yan izala a lokacin izala ma na wuta akan laya kuma abubakar dina ya aiki da laya buhu guda ba shi yana yawo da su a kafara yana abubakar gumi ya aiko shi aka ji aka kai shugaban abubakar gumi malam ya dube shi ya ce ni ni ce ka je ka sai da lara sai dubi malam ya ce kai kace kai kace sai malam ya ce to shi kenan ku fita da shi daga ce a malam ya ce a a ku fita ai malam ya ga wannan abu ƙaryar ta wuce kuma tunda har zai zo idan shi da muka fita can wajen stadium din nan muka kwakwabi kafiri kawai muka sake shi ya ga na fata an gane a shahid irin waɗannan suna nan jama'a a yola wani ya rinka yawo yana damfaran mutane na karɓar dubu sittin dubu hamsin dubu saba'in a wurin su wai ne wa matan su rukuya zai aiko musu da magani amma ya tashi reference din shi ai shi ya koya wa albani rukuya ma ai in abubuwan rukuya ma kun to albani kurin shi albani yake zuwa kaza kaza kaza kaza sai aka samu wani bararo haka ba platin daji amma mun saba da shi to ka san da platin yana da wayo amma sai bayyana a wawa ne sai ya dan zolaye shi haka ya zolaye shi ya zolaye shi sai ce amma ko da su albani ya zo wurin nan fa sai ce to ka ce mishi wani ina sai faɗa sai ce mishi da na zo sai ce mini ai gashi gashi gashi wani ya zo yaushe za ka ranar sai na ce zan da wajen karfe biyar a takaice dai sai hanyar ba wannan din ya zo daidai lokacin sai bafulatanin ya sa ido bari ya ga za mu gane juna mu nuna sanayya sai ce mini malam na ce ya ce ka mutumin nan sai na cewa ya ce mutumin da ya ce kaza kaza to shi saboda turabanci ma madadin kwakwalwar shi ta yi yuk ta ɗauki abin ya ɗan sanar da systematically zai ina ba ni shi sai yana ce mishi gowa ne sai ce a ba ta ce ka san shi ba ya ce a wannan ce ya ce ka a a ya ce a ba ka san wannan ba ya ce a ban san shi ba sai ce mishi ba da ya ce ni ne albabu da tsari au wallahi ka san abubuwan da ya wallahi la ilaha illallah akar maka nace mishi malam ba za ku ji tsoron Allah ba ya je gidan bosa na university ya karbi dubu sittin a hannun matar shi ya je wani sakataren kungiyar izala ya karbi dubu saba'in a hannun shi saboda matar shi da ya'ya ba lafiya ya shiga karerar GR ya shiga Dubai ya ya karbi kudaden mutane ya ce a tabbale su in za ka damfari mutane sai ka hada da sunan albani so akwai wasu abubuwa yawa waɗanda kai a daɗe kana bin ana fadin albani a kai Allah ba ta mushin albani ba ka sani ba cewa kai ma ka zama victim of the circumstance kai ma ka kai ma ka shiga cikin wannan zunubin to irin waɗannan labaran sai su kewaya su kewaya su kewaya to in aka haɗu da ni na ƙaryata sai a ga ah ai wanda ya kawo labarin wannan makaryaci makaryaci ne shi ya gama da wani hadisi ko duk girman mutum an ce kaza sai ce makaryaci ne sai ta kamar wani yake ƙaryar ne ƙaryar ne wallahi ƙarya ne shi yasa ba ta shakka akwai mutane mun ta mutane da kowane da mimbarin juma'a wallahi ƙarya makaryata su ke kallon su ko mu fara tsoratin darajar su ba ta kai fukukin sauro ba to in muka yi magana sai ya da malaman ya wuce wannan reni ya wuce a ce kana kaza kayi ƙarya ƙarya kuma an gane kawo ƙarya saboda kana ganin ka tara mutane ba ta kuwa mutum saboda haka rayuwar nan tana da ɗan mamaki jama'a rayuwar nan kuma tana da abubuwa don haka wallahi ka tsaftace imanin ka ka zama mai aƙida ta gari kuma ka daina tunanin buge mutane duk abin da za ka yi kawai ka yi tunanin yi don Allah wallahi shi zai zaunar da kai lafiya amma ba haka ba kullum kokarin ka burge sannan abu na biyu jama'a me yasa kai kullum ba za ka yi tunanin establishing darajar ka ba sai darajar da wani ya yi sannan kake kokarin kullum sai ka goji don kai da haka kake ba za ka samu darajar yana nuna kaskancin ka da lalacewar ka kai barin da mu wallahi ba in ya cika da ko ba amfani da family dole ka ga yana amfani da family ne Allah bai cika ba in ka isa kai da kanka kake establishing kanka ba wai sai an ce wane wane ta ce kiɗaɗawa wane wane sadaukawa wannan hayaniya ce shi wancan kakanku ne da wannan darajar kai ba lalacewar ka ta sa sai an danganta ka da shi sannan za a ga ka ba laifin fata man ya kulu kana abi innal fata man ya kulu ha ana ba ta cewa ike ni wane ne amma kan yana ni ne wane dan gidan wane to ya lalace ni sai sa wallahi ko mun kana garatin ban yadda ko a makaranta ba na su asan sa ya na sunan dan dan kira zuwa gane su da kuka je ka ci darajarka daraja ta ni kuma in ci a ba ban ga dalilin da dan kana da wani suna da ya shahara za ka zo ka sa wa danka a ciki dan da an gani a ce kai ne dan gidan wane eh in iskanci ya ba ya zubar da girman ba so duk wasu abubuwan da mutane ba sa lura yanzu wani malami ne babban malami ya rasu a garin nan jama'a kai ka je ka ga wawayen mutane wai kowa sai ke ke auri matar shi wai dan ne dan abu labarin shi shi yanzu shi yake auren matar wani na ce kai ka ji kuma ta irin style wannan wawanci ne shi ne wata daga cikin matan da ta zo muna magana sai ta ce yanzu eh shi wanda ke sanya aure ki sunan kawai yake so ya samu na cewa shi yake auren matar wani yanzu ƴaƴanki guda zai iya rike miki su ma'ana shi sunan kawai yake so ce wahalhalun da za su biyo bayan sunan fa ba zai iya ba don haka bayan kwana biyu shi kenan haka wani babban malami ya rasu a ƙasar nan wallahi jama'a haka wannan ya aure ta sai saki wannan ya aure ta sai saki wannan ya aure ta sai saki yanzu mazanta hudu saboda ita kanta ta kafa kame kanta wannan ya zai aure ta kowa so yake da an tashi a ce shi yake auren matan wani shi yake to da ya aura in ji akwai kuma matsaloli kai sai kauce yanzu daga rasuwar mutum da yake shekara biyar da yau mazanta hudu duk kuma sun sake ta kowa ya cika zai iya to wata rayuwa ce mutane suka samu kansu me yasa mutane ba sa tunanin su samarwa da kansu daraja ta su ta kansu ran nan nan nake bayawa ɗalibai muna karatu da su nake cewa hakikanin abu ne in abu ya cika bayyana ma ba na iya haɗa kaina ce in shekara hudu da ta wuce wani wani babban sarki aka kawo mana aura na ce na aure ni ko gidan talaka ne suka bayyana ba na aure ba na son a rabu ban son ban son a'a silent ka rayu silent amma a'a wawaye ko su ce aure yan gidan minista ka ba ko gidan sarki ka ba ko gidan hakimi ka ba ba su gidan ka ba duka ka ruɗa rayuwarka manyan gidaje da irin waɗannan suna cike da ruɗanin dan ka saka kanka ba ka sake kuma lafiya in kai baka sake kuma musa ka ba ka je bayan babin nan ka samu ka ba ta ni can bayan ba ka aure shi sai ka zauna lafiya amma haka ba ka yi sauki wallahi wallahi ta hau ya sama ka don sai an ajiye ta wata tako da doki a kofar gida in sai ce yar sarauta ce dole sai ta doki shi kuma doki sai da bafado ita kuma sai da jakadiya ka ta kawo mutum nawa kenan an fahimta to kuma kai ka saurari waƙar da shata ya ta nan a tsariya yace ruwa da yawa aka daura doki in sai kara daidai mai dokin to doki wajen mutum uku ne abin da mutum da yake ciki an tara wa doki guda nawa to ku kawo ɗan sarki an baka ba an baka ba fadi an baka ba fadi ga doki wata ga kofar gida duk haka iya ba amma duk ustazai ba su auna wannan shi ya abin da yake kallo za a ci shi sarkin wani wai za a ce kamanta da za a ce kai kokari a yar wannan shekarun da suka wuce maka kai abin da zai amfana da kai kamar ta da duro za ka burge duk abin da yake wahalar da mutane kenan fa ko me zai yi a ji sunan shi me zai yi ya burge kai ka ta ta tsarin Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka kun ji dai wannan hadisi wanda tamim al-dari yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ad-din nasiha ad-din nasiha ne kulna liman sai muka ce gawa wato tamim al-dari wannan suna shi ne Hausa suka gurbata shi ake cewa tamimu tamimu tamimu tamimu tamimu tamim ko ce tamimu da haushe kenan Allahu akbar rahmatullahi alaikum الدين النصيحة قلنا لمن الدين نصيحة تميم الدار يتي سيمك تي النبي قوى قال سيتي لله نصيحة الله ولكتابه نصيحة لتاف الله ولرسوله نصيحة من الله ولأئمة المسلمين الدين نصيحة gabannin musulmai wa ammatihim da kuma sauran al'ummar musulmi baki daya to ka gama annan da nake cewa yanzu in ka dauka nasiha kawai faɗin gaskiya da da wa'azi wani za ka wa Allah wa'azi ne za ka wa annabi wa'azi ne za ka yi littafin Allah wa'azi ne saboda haka kalmar nasiha kalmar ce da take tana da ma'anoni masu ainihin ɗimbin yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi yana dauke da ma'anoni masu ɗimbin yawa wanda malam ke cewa an-nasiha fil lugha yutlaqu 'ala al-ikhlas tsarkin zuciya akan ce mishi nasiha a larabci wasdiqu da gaskiya wal mashura hakanan shawara ko ba da shawara ko neman shawara akan ce mishi nasiha wal amal hakanan ayyuka qala nasahtu bi zaidin ansahu nushan wa nasiha وهذه هي اللغة الفصحى وعليها قول الله قوله تعالى إن أردت أن أنصح لكم هكذا إن أردت أن أنصح لكم مثلا تكون سورة هود ما فات عن ثاني قال المازري المازري ما يكاونا شو فسرورين دي معلمين سنين مغنغنو دي ما سيوا abin da nake so in tsallaka zuwa gare shi mai muhimmanci shine me ake nufi da nasiha da Allah malamai suka ce a lillah ay an nasiha ka'ina lillah wa ma'anaha mutarfin ila al-iman bihi na fi ma'anarta naka ce ka yi wa Allah nasiha kai imani da shi wa nafi shariki anhu ka kore abokin tarayya daga gare shi wa tarkil ilhadi fi sifatihi da kuma barin karkacewa game da siffofin Allah kamar magana da muka yi dazu ta a ce Allah na sama ka ce a ikon shi ne ke sama to wannan ilhabu ne karkacewa ce wa wasfihi bi sifatil kamal da kuma siffanta Allah da siffofi na kammala wal jalal kulluha allati wasafa biha nafsuhu aw wasafahu biha rasulul rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ahadithihi sahiha min ghairi takyif wala tamthil ومن غير تعطيل ولا تعويل وتنزيهه من جميع النقائص ما بتتكلم نصيحة ga Allah inda Allah ya siffanta kanshi a Qur'ani ka siffanta shi da su duk inda manzon shi siffanta shi da su cikin ingantattun hadisai ka siffanta shi da su in ka zo siffantawar karka kwatanta karka ce Allah na da kafa irin kafar wani karka haka karka misalta Allah madaukakin sarki da cewa misalin ka ba sannan kuma kar ka ƙaryata kar kuma ka tsarkatar da ma'anar sannan ka tsarkake Allah daga dukkan naƙasa wal qiyamu bi ta'atihi wa wajibati ko wajtina bi ma'asiyatihi da kuma kai wa Allah da'a sannan ka nisanci saba mishi wal hubbu fihi wal bughd fihi duk wanda baka so shi ka so shi saboda Allah wanda duk zaka ki shi ka ki shi saboda Allah wa muwalatu man ata'ahu wa mu'adatu man asa sannan duk wanda yake wa Allah ta'a ka so shi wanda kuma duk yake in Allah ko kuma yake wa Allah sabo to ka ainihin ishi wa jihadu man kafara bihi sannan da kuma yaƙar duk wanda ya kafirce wa Allah wa li'tirafu bi ni'amihi da kuma furci da ni'imomin Allah wa shukrihi alaiha da kuma gode wa Allah ni'imomin da ya maka والإخلاص له في جميع الأمور دكما تركك زوجيا دا الله game da dukkanin al'amura wa du'a'i jami'in nasi da kuma kiran mutane gaba ɗaya au man amkana minhu ko kuma duk wanda ka sami iko to ka kira shi ila jami'il awsafil mazkura zuwa ga siffofin can da aka ambata in kana da iko ka kirawo mutane gaba ɗaya su zo su bauta wa Allah in ba ka da iko kira waɗanda zaka iya والحث عليها da kuma kwadaitar da mutane a kan bin Allah wa talaffufu fi zalika wajen kiran mutane zuwa ga Allah ko ka rinka bi sannu sannu yadda yake za ka amshi saƙon saboda yau in ka ga ɗa kana so kai ka san kalmomin da in ka je za ka yi dan a baka to a lokacin da ka ga wani ya ɓace daga hanyar Allah waɗanne kalmomi za ka jawo hankalin shi ya dawo ba wai kawai sai ka ce ai Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر na'am gaskiya ba ta buƙatar ado amma tana da buƙatar a gabatar da ita ta hanyar da ke sauraren ta zoji saboda haka lokacin da ka zo kana kiran mutane game da abin da ya shafi haƙƙin Allah ka yi tunani kane wa Allah aiki ne a ƙarƙashin addini shi to waɗanne kalmomi ne za ka yi amfani da su waɗanda za su jawo hankalin mutane ku dubi annabi Musa ku dubi fir'auna ku dubi irin yadda bambancin yake babban masoyin Allah babban makiyin Allah da Allah yake izhab ila fir'auna innahu tagha tafirin fir'auna yayi tsagawa ya karkace yayi tawaye amma sai ce ne فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون إنه وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى idan kuka je ku faɗa mishi maganar da zai yi tunani ko kuma ya ji tsoron Allah ya fi ma'ana ko ya tunani ko da bai bi ba ko kuma ya dawo ya bidu yanzu in ya zama makiyin Allah irin fir'auna ana neman tausasa mishi kalma yanzu kenan ba a buƙatar a faɗakar da mutane ya ake tsaya ake wa'azi lallai kan akwai da yawa suna buƙatar a karantar da su haka kun san abin da yake faruwa wani in ya buɗe wata ayoyin alkur'ani ya ji inda Allah ya ɗauki zafi to zai ɗauka haka da awa ta a'a inda duk kuka ji Allah ya ɗauki zafi a Qur'ani ko wata munasaba ce wannan ba shi ne uslubi na wa'azi ba munasaba ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya mu'amalanci wasu mutane da gwargwadon yadda suka mu'amalance shi kamar Yahudawa misali sai ka ji ana cewa bu'ita alladhina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam sai ka ce ruwa a zuci ta tsine wa mutane sai ka ce to ai ba qur'ani ba Allah ya tsine wa bani Isra'ila sai ce to amma ya ce an tsine su a bisa harshen annabawa kai kuma annabi yayi kai sannan abin da bani Isra'ila suka yi waɗannan mutanen sun yi to kun ga wannan na daga cikin tsatsar da ita ma take faɗin ta wanda ta abiya da abin da nake ishara a kanta akwai wasu kasusuwa nawa jama'a waɗanda wata munasaba ta sa wasu maganganu wani matashi kun kasa in ya ji gare su gare su sai rike wannan kasa ɗin kwaya ɗaya sai kuma ya ta da'awar shi yanzu shi ne ɗan sabafiya shi shi ne almajirin albani a yi ta bala'i da shi a yi ta bala'i da shi sai ko ɓata da'awa albani ya ɓata sunan albani a ɗan wannan tsokin in ka tambaye shi kai ka taɓa ganin albani ko ba ba ka taɓa ganin shi ba ya aka kace din da awon shi ya ake kace kai albajin shi ta wata hanya ba ka sanya ya wuce rubin shi yake sai ɗauko maka wani kafet ai ba kafet ɗin ke ji sai sa wata rana mun je wata ta abin da ta haddasa can wani gari da nisa wani wa'azi an gama wa'azi sai matasan suka ce su gaskiya ba haka suke jina ba ai su yadda suke jin kasusuwa na ai haka suka so in yi irin wannan wa'azi na suka suka ce ba ai malam ya muna zuwa maka a kodan da suka bar garin da suka ji zaka zo na ce eh kafin su je sun gudu aka ce wallahi a kodan da suka gudu saboda mun kai sati biyu muna cewa wallahi alfani zai zo sun ya ci uban kula to wallahi jama'a nan da shekara uku da ta wuce ko akwai sanda aka ce zan je ka zaure wallahi akwai wadanda suka gudu suka bar gari akwai da suka yi karfin hali suka zauna da aka yi wa'azin da aka tayi sai suka ce wallahi ba shi ne Allah wannan ƙarya ne ta Allah ne ta yasa wasu wawaye ne wai su saboda son da'awar sun ɗauka wani kafir ƙwaya ɗaya sai suka kamu wai haka yake da'awa sai suka ta murna to zai zo sai suke ta albishir to shugaban bai zo zai ci uban ku kun shiga uku yanzu wannan fara ce waɗannan shi ne kar ka ɗauka ban san waɗannan abubuwan ba ka sani amma ya za a yi ya za ka iya da mutane kasar ne yake yawo wasu kuma yawa kuma munasaba yanzu kamar a cire kul ya ayyuhal kafiruna sai a tafi akwa idan da ita wa'azi ka kira mu waye musulunta a ji ce Allah ya ce kul ya ayyuhal kafirun akwai wanda zai saurara to zai ka je ka ce duk qur'ani haka yake ba haka yake ba munasaba ce wannan tsakanin Allah ne da mutanen Makka so mutanen akwa idan ba su yi wa Allah irin abin da waɗancan suke ba kan haka ka je a halin farko tambayar ita ce shin mutanen Makka da kulli ayyuhal kafirun aka fara wani yanayi ne ya kai haka wallahi ba haka matasan suke haka suke gaggawa da ci da zuci shine sai nake ga a ce musu a'a an yadda kuka ji na yi wa'azi haka muke da'awa sai suka ce a sai mun ce to ai ba ku sani ba suka ce to ai kasusuwa ne sai ce a a waɗannan kasusuwan ne wa ko da ban san ko da ne ba ne duka duka sun kai guda ɗari suka ce a guda biyu ma kawai mutumin da ya yanzu nan kasar ake bayan shekara talatin ana irin wannan kasar ban ka ji kwaya ɗaya ko kwaya biyu zai iya fassara maka content na da'awar zai iya fassara maka ba zai iya fassara maka to amma ba yadda ka iya fahimta sai dai abin da ake cewa shine me asali ya kamata malaman islamiyya da kuke karantar da yara ku dora su a bisa farki na ilimi farko don ɗalibi yan islamiyya ne kuma islamiyya ko gudu ɗalibi yan islamiyya ba a yawo su in ya gudu sai shiga gari ya zama ustazu to ba da respect da duk wani malami da ilimi da majalisin ilimi yanzu kasar zai rinka yawo yana saurari to daga kasar din nan shi kenan shi kawai abin da yake ɗauka haka ake wa'azi ba haka ake wa'azi ba wa'azi kira mu zuwa ga hanyar Allah in hadhihi sabili ila Allah ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani subhanallah kama ana min al-mushrikin to wannan uslubin na tarihin da'awa ta bin fuskanci to kuma abin ta kai ce da haka jama'a kira zuwa ga abauta wa Allah ana tausasa wa mutane ne saboda kai da kake wa'azin alheri ne mai girma in suka bi amma ba cewa za ka in kun ga dama ku bi ba ku ga dama ba kada Allah ya sa ku bi a'a fata kake su bi saboda in Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar wa'azin ka ya fi ka samu raƙuna kai haka annabi ya ce cikin hadisin Ali Allah madaukaki sarki ya ce maka قال الخطابي رحمه الله تعالى وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالى غني عن نصح الناصح الله يا وداتن بمدى النصيحة abin da ake nufi in ka yi imani da Allah ka kira kuma ga addinin Allah kai ne za ka fa'idantu jama'a kun ji a takaice ma'anar nasiha da Allah ke imani da shi yadda da shi kira a zo a bauta mishi wa likitabihi ma'anan nasiha ne likitabihi azza wa jalla al-imanu bi annahu kalamullah ma'anan nasiha da littafin Allah ita ce yadda cewa qur'ani magana Allah ne wa tanziluhu sannan kuma saukakke ne daga Allah لا يشبهه شيء من كلام الخلق magana mutane ba ce kama da qur'ani ba wala yaqdiru ala mislihi ahad min al-khalq sannan cikin halittu ba wanda zai iya yin irin qur'ani thumma ta'zimuhu sannan girmama qur'ani wa tilawatuhu haqqa tilawatihi da kuma karanta shi matuƙa wa tahsinihi da kyautata shi wajen karatu wal khushu' indaha da kuma natsuwa lokacin karatun da tsoron Allah wa iqamatu hurufihi fi tilawa sannan da tsaida harfan shi kowane harafi a rinka fadin shi daidai wa dabba anhu bi ta'wil muharrifina idan aka samu wasu karkatattu sun ɗauko wata ma'ana ta qur'ani sun karkatar to ayi kokarin kare alqur'ani a nuna ingantacciyar ma'anar wa ta'arrudu ta'imina sannan masu sukar alqur'ani duk sanda suka soki qur'ani to ku ainihin far musu ku nuna wa duniya ba haka abin yake ba والتصديق بما فيه da kuma gaskata abin da ke cikin Qur'ani wa luqufu ma'a ahkamihi da kuma duk hukuncen hukuncen Qur'ani a aiki da su wa tafahhumi ulumihi wa amsalihi sannan da kuma kokarin fahimta ilmomin alqur'ani kamar tajwidi kamar tafsiri da makamantansu da li'tibar bi mawa'izihi sannan duk inda kake karatun Qur'ani ka rinka kana lura da wa'azozin da alqur'ani yake wa tafakkur fi ajaibihi sannan qur'ani yana da wasu labarai da wasu hikimomi da hukunce-hukunce waɗanda suke da ban mamaki to in ka zo wurin ka rinka tsayawa kana natsuwa kana fahimta wal amal bi muhkamihi duk abin da ka karanta a qur'ani ka ji shi karara ko to kai aiki da shi wa taslimi li mutashabihi sannan abin da ka karanta a cikin alqur'ani sai ka rikice ko karka ka shi kace ka yadda wal ba'thi an umumihi wa khususihi akwai wani wuri da qur'ani zai zo sai magana a dunkule to ka nemi fassararsa akwai wani wuri kuma da alqur'ani zai yi magana akan wani keɓantaccen hukunci ka tsaya ka fahimci suwa aka keɓe da hukuncin wa nasikhihi wa mansukhihi kai kokarin sanin ayoyin da suka shafe da ayoyin da aka shafe wa nashri ulumihi da kuma yada ilimin alqur'ani wa du'a ilaihi da kuma kiran halittu zuwa ga alqur'ani wa ila ma zakarnahu min nasihatihi waɗannan abubuwan ko su ne abubuwan da ake kira nasiha ga alkur'ani ina fata an gane وقال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وأما النصيحة لكتابه فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو خلق كلام الخلق yace nasiha ga littafin Allah ita ce kaman kana tsananin son alqur'ani kana matukar girmama alqur'ani domin shi alqur'ani maganar mahalicci ne wa shiddatir raghba fi fahmihi da kuma tsananin kwaɗayin fahimta alqur'ani wa shiddatul inaya fi tadabburihi da kuma tsananin kula wajen lura da alqur'ani wa wuquf inda tilawatihi li talabi ma'ani ma ahabba maulahu an yafhama an yafhamahu anhu sannan kana karatun qur'ani ka rinka tsayawa duk inda Allah ke so a fahimta ka rinka tsaya kana fahimta wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamu sannan bayan ka fahimci alqur'ani tashi ka yada wannan fahimtar وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب منه علو بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه هذا هي مثال sarki yace idan aka ce kai wani dagaci ne na sarki ko wani dagaci ne na hakimi idan sarki ya rubuto takarda shin kana gaggawa wajen ɗaukar takardar ka karanta ta ko sai ka tsaya ka fahimce ta kana natsuwa ka fahimta dan ka isar da sako da kyau ko ka ke neman ka rinka ya littafin Allah kazalika nasu fi kitabi rabbih yu'na bi fahmihi li yaquma lillahi bima amarahu bihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma kun ga wannan na daga cikin wuraren da ake samun matsala a yanzu musamman a wannan lokacin yanzu ba shi mun shiga watan Rajab yanzu akwai yan takife daga cikin malamai na kungiyoyi da ɗariku suna nan suna rubuta sunan almajiransu wai za su aika su tafsiri garuruka da ƙauyuka in ka tambaye shi kai wai kai a ina ka iya tafsirin tukuna har da za ka tura wani kai kanka dan sai ka ji an ce shehi wane ko limami wane ko malam wane zai tura almajiran shi guda talatin za su je su tafsiri ran da aka sa tafsirin shi malamin sai ka ji shi kanshi ya yake tafsiri to balle waɗannan da ya tura wannan wallahi yana daga cikin cin amana alqur'ani kuma wallahi idan akwai abin da ya taimaka wajen kawo rudani ko babu irin yawan tafsirin da ake sawa cikin watan azumi so dan ka je ka tambayi musulmi yau tafsiran da ake sawa cikin watan azumi shin fa'idan da ku suke ko kuwa rudar da ku suke akwai wani tsararren matashi yana na ya taso a Kaduna fa shi cewa yake shi baya magana tsawon shekaru duk maganar da zai faɗi tattarawa yake faɗi a cikin watan azumi ya koma ya kore shi wato kawai ya ɗauki lokacin tafsiri lokacin goge rai wai shi baya magana duk magana da zai faɗi tarawa zai da watan azumi zai faɗa ba shi kawai ya koma ya kwanta jama'a yanzu daidai ne a rinka fakewa da littafin Allah kana faɗin ra'ayoyin juna to shi kenan ƙungiyar jama'atu nasrul islam ta haɗa kai da ainihin hukumar NBC wato hukumar yada labarai ta Najeriya cewa dole a samar da regulatory body wato a samar da wata ƙungiya ko wani majalisi na tacewa da tantance waɗanda za su tafsiri. Na ji daɗin magana da alƙali na ci ɗaya a wurin. Ya ce wallahi ina nasiha ga wasu manyan malamai a wurin nan waɗanda iyayenmu ne. wallahi su guji dukkan da wasu ƙananan yara marasa kunya suke musu yace abin da nake nufi yace an zo an zauna wurin nan an ja kunnan kowa ya je tafsiri ya faɗi ilimin da Allah ya bashi kada ka je sai ka fara faɗe ko kuma kunyan yaro ya zo ya ce maka Allah ga ta malam naji tafsirin ka fa ya canza ba ka taɓa mutanen ne ko kai ma tsoron su kake ji ya ce to wallahi malamai ku ji tsoron Allah wannan magana ta alkali na ciɗo wallahi tallahi ita ce ya kamata kowane malami ya ji tsoron Allah a kai domin magana ta tattaro duk abin da ke kawo rikicin an zo an tara yan ɗariƙu da yan izalu da duk kowa an tara su a wuri an zo an tattauna mas'ala ba ƙur'anin ne da ruɗani ba ba tafsirin ne da ruɗani ba a'a in ya gama tafsirin sai faɗi ra'ayin shi yana jin haushin wani sai ya huce a ƙarƙashin aya to kar ka huce a kuka same shi ku yi ta can cikakkiya amma nan saƙon Allah suka isa to in aka tashi tafsirin sai wani yaro sai zo ya ce alga ta malam na ji bana baka taɓa mutanen ne ko kana jin tsoron su ne sai ce a haba ai ban ni kawai ai ina shirin haba ni ku tsare ni dai ni ina nan to gobe sai taɓa su saboda wai dan me zai canza shi ba zai karɓi nasiha ba Allah ku ji tsoron Allah malamai ku sani da cewa darajar alkur'ani ta fi darajar duk wani abu da kake tunani na kwasa-kwasan bature ko na balarabe amma tsakani da Allah yanzu haka sidda za a iya asibiti a ɗauko ka kawai a sa ka likita shin an taɓa gina asibiti ma an ɗauko wani tsohon nas ko wani ƙwararren nas an ce shine chief medical director ba ta haka ba amma jama'a ku dubi yadda alkur'ani ya zama abin tausayi kai a cikin mutanen da ake sa tafsirinsu a gidajen rediyoyi da gidajen talabijin fa akwai mutumin da saboda daƙiƙanci in zai yi tafsirin fa da hantsi zai je a biyo mai iya inda zai karanta da la'asar da hantsi zai je don haka ranta malamin nashi na biya mai da hantsi din ya samu matsala ko to ran nan ba zai tafsiri zai zo yana fiye tafsirin yana sa hannu yana dakewa idan zai wani sharhi sai ya tangwala hannun shi ya riƙe wurin da kyau ya ci gaba da magana saboda sun ya sake wurin ya kudu cin ya dace san ina zai ci gaba saboda Allah wannan shine alqur'ani jama'a wannan shine alqur'ani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye wa littafin Allah alfarma don wannan shigantaka ita ta buɗe wasu ƙananan yara yanzu kowane masallaci ya zafi ta samu malamin islamiyya shi ma ya samu wani ɗan magyaro ya ake shi ya ce shi ma ya mai baki shi ma tafsiri ne saboda ne saboda an buɗe ƙofar abin yana kowa yana ganin a to menene ne ba qur'ani ba ne a fassara hausa na in ɗauka in zo nazari mana shikenan wallahi ku ji tsoron Allah game da littafin Allah sayyidina abubakar aka tambaye shi waye sayyidina abubakar tukuna shi ne sabiya sunayi waye ya ce wa abubakar sabiya sunayi ne Allah a ina a qur'ani amma da aka tambaye shi domin fassarar wa inaban wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba sai ce ban sani ba sai kamar ka baka san wa fakihatan wa abba ba in ce Allah ban sani ba suka ce ku ba ku wuce a to idan na faɗi ban sani ba wace ƙasa za ta iya ɗauka ta ranar kiyama wace kuma za ta lulluɓe ni ku ban ni ban sani ba malamin islamiyya yanzu a tambaye shi wa faki hasan wa abba bai sani ba babbar dukiya zai faɗa dan dai ka a tashi a ce ba ce bai sani ba da ƙarfin tsiya zai faɗa wallahi tallahi ku ji tsoron Allah littafin Allah ne to wannan yake nuna kenan ko ba a nasiha ga littafin Allah idan da za a yi nasiha ga littafin Allah da sai a ɗauko wani tsari da aka fara gwada shi a jihar Zamfara ƙoƙarin duk wanda zai zauna ya tafsiri a tace shi da yin wani program shiri na musamman akan gabatar da kwasa-kwasai akan ilimin tafsiri wanda duk ya ketare wannan kwafin shi za a bari ya ilimin tafsiri an yi haka a jihar Bauchi a jihar Zamfara aka kirkiro da wani tsari don yi wa malamai masu tafsiri bincike da kuma ba su satifiket na cewa sun kware wala wani dattijo ne ya zo kofar da za a yi mishi interview din to sai ya samu lokacin amfani da break da cikin malamai interview sai don shi yace baba kana neman wani ne yace a an ce ana jaraba masu tafsiri shine nazo ai mini sai ce to to baba ka shiryo dai ko yace eh to ai wani shiri ne ni dai na alwala na riko tasbaha ta na taho sai can sai ci gaba da jan shi da hira sai ce kai na ji an ce tambayoyin ma suke kamar na ƙure sai ce a'a na ji ɗazu suna tambayar wani malami da ya zo nan suna tambaye shi game da aya kaza sai ce wai wai wai wai wai ya ce to a shaida na to da jallalai ne na sai ka ce ai ba a shiga da littafi ya ce ba a shiga da littafi to a shi tona asirin mutane suke wato shi malamin ne sai ta ce kira ya ce na ji suna tambayar wani aya kaza ɗazu shi a lokacin sai tuna shi san ma fasara ayar ba amma ka san me yace sai ce tun zamanin sa da yake tafsiri to ku ji tsoron Allah game da Qur'anin wallahi tallahi Qur'ani ya wuce yadda kuke tunani saboda haka masu ƙungiyoyi da masu ɗariƙu da waɗanda suke zaman kansu da azumi ya kusa ɗin yanzu suna nan suna list za a tura matasa kai ka tsaya ka dubi shi malamin naka ya taɓa karantar da kai tafsiri shi kanshi tukuna ya iya kanu da Allah kuma inda ba gane abin shirme ne yanzu a ɗauki mutum a tura shi bayan sastai da ya je tafsiri amma wai da hausa zai je tafsirin a bayelsa to yanzu an tura ka bayelsa na yi delta kenan ka je za ka yi tafsiri da hausa ma'ana waɗannan hausawan da suka je cirani da waɗanda suke kaza kaza kaza su ka je yi wa tafsirin kaɗai mutanen garin fa ɗan asalin garin da za a gaya musu ne saƙon Allah ba to shi wanda aka tura baya jin yaran su kuma ko da burokin ba zai iya magana da su ba saboda haka jama'a mutunta alkur'ani da aka ce shine yi mishi nasiha to abu na farko ka koyi ilimin shi ka yada ilimi sannan in kai ka san baka da ilimin qur'ani wallahi ko sun zuga ka ko kakka zugu ka duba abubakar zuga ce suke mishi dan ke cewa to in ba kai ba zai fassara mana kai ne malamin mu kai ne kaza sai ce a wace sama za ta iya lullube ni wace ƙasa za ta ɗauka ta in na faɗi ban sani ba ku bari ban sani in za a zuwa ka a ce a to ba tsara ne na tafsirin ba shekarar ku da shi wanda da yake tafsirin ba kai ne ma sun yin shi a makaranta ba za a kawo maka kalmomi na zuba ko kuma da yake rawa da shi kenan sai ka ɗauka adadin ka tsaya ka duba na'am ka girma ne amma ka iya yanzu mutum wani a Najeriya suka girmi dan gwate suna da yawa me yasa ba ka yin shinkafa me yasa baka yin taliya da indomi tunda ka girme shi baka da kuɗi kaga girman banza kenan girman kake da amfani in ana neman wanda zai mutane kamfanin suga da kamfanin shinkafa sai baka da amfani haka ne to shi kenan yanzu dan an ji wani yana tafsiri kai kuma ka girmuwa ne dalili ne akan shi kenan kai ma ka cancanta kai tafsiri ku daina yaudarar kanku tafsirin alkur'ani ba ana dogaro wajen yin shi bane ta hanyar duba wani tafsir ko kuma ta hanyar duba wata fassara za ka iya zuwa ka rike matakin alkur'ani kai tafsiri za ka iya zuwa babu komai a hannunka kai tafsirin alkur'ani a kenan wannan yana nuna ilimin tafsirin abu ne wanda yake a kanka ba wai abu ne wanda yake a cikin wani littafi al-imam shatibi wanda ya rubuta littafin shatibiyya ilimi ne na alkur'ani a cike da littafin tun daga farkon shi har ƙarshe da waƙe makaho ne da aka yi rubuta littafin shifta yake almajirin shi yana rubutawa da ya gama shifta almajirin ya gama kwafewa sai ce wa almajirin ka je kai sharhin littafin daidai da yadda na koya maka sai almajirin ya mai da littafin mujallafi goma dan littafi ne dan karami amma da ya tashi almajirin sun mai da shi mujallabi goma ma'ana wannan shi ne karatun da ya ji a wurin malamin shi amma da ka aka koyar da shi to ka ga malamai ke wa ya taɓa karanta da ke tafsiri tsakanin ka da Allah wa ya koya maka ilimin ulumul qur'an ilimin usulul tafsir wa ya koya maka karka rubu amma abubuwa da mutane kungiyoyi da ɗariƙu sun siyasantar da komai komai ya tashi za su kullo da shi a siffa ta siyasa ba sa kallon abin a matsayin shi na addini abin da za su kalla an sa tafsirin wane eh to mu ma sai an sa namu za ka dubi gidan talabijin na zaria zuwa yake kwafi tafsirin malamai minti biyar biyar ko minti goma goma a ɗan sa wannan ko a sa wannan minti sha biyar a sa wannan sai ka kasa gane wani shi kai wai da kai shi yake magana ne ko da mutane yake magana kuma tafsiri ke mutane kuma tafsiri mai wai na alkur'ani kuma wai watan azumi ya zo abin da baka ce idan nazarin ne bai ba wata goma sha ɗaya bai jira ya nazari ba amma ya ce zai nazari zai lesson plan da ya zai yi don bai da ilimin in ba haka ba jama'a wani tun da ya aje tafsiri fara da azumi ba zai sake da sai Allah ya kai mu azumin bana to a cikin watanni goma sha ɗaya ba ba sai ta nazari ba ba ma ba shi da ilimin tafsirin da zai je nazarin dan haka yadda ya tafsirin bara jika jika bana ma haka zai yi amma kuma ya ce sai yayi sannan abu mafi muni suna nan yanzu suka kawo masu kowa yana roƙon don girman Allah alhaji bana na ji ka sa tafsirin bara to ni ma ka sa nawa su gama wannan su dawo su fara kujerar umara su gama wannan su dawo su fara kujerar makka su gama wannan su dawo su fara ragon ragon sallah wace kima irin wannan malar take da shi to matasa idan har da gaske kuke akan gyara da muke kira wallahi tallahi sai kun tashi kun yi karatu nagartaccen karatu nagari na gaske wanda yake hatta makin kan ya kana tafsirin ya fata iya tafsiri amma musulmin ka ma kana tafsirin yana jin kunya da kake tunani game da makin ka ba musulmi za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai gobe za mu ci gaba mu fassara menene kuma ake cikin ainihin nasiha ga manzon kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake nufi da nasiha da shugabannin musulmi sannan me ake nufi